إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidul imam shafi'i a wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da littafin al-muqaddimal ashamawiya wanda malam abul abbas abdulbari بن أحمد بن عبد الغني الرفائي العشماوي القاهري الأزهري المالكي واللفا wannan kuma shi ne darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka a yau muna 28 ga watan shawwal hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 16 ga watan hudu miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2026 malam ya kare mana bayani akan abubuwa wa'anda suke warware arwalla yanzu malam zai shiga babi wanda yake shine zai ma bayani akan abun da zai dauke maka wannan hadasin naka mana idan arwalla ta kare to ana da buƙatar a jaddadar da ita ana da buƙatar a yi arwalla a yi tsarki domin a yi ibada to shi ne malam za yi mana bayani a kan ruwa wanda ya kamata ɗan adam ya yi amfani da su a lokacin da zai yi arwalla ko ko a lokacin da zai yi tsarki malam yake cewa babu aqsamil miyahil lati yajuzu min halwudu malam yake cewa babi wanda zai yi magana a samil miyahi kashe-kashen ruwa allati ya juzu min halwudu'u wadda arwalla wanda ya halatta a yi arwalla da su sai mala yake cewa babu a samil miya mala yake cewa kashe-kashe a sam jam'i ne na ƙasm to wannan yana nuna ko ƙism jam'i ne na ƙism to wannan yana nuna cewa abubuwa ne masu yawa da malam yake so ya yi magana a ƙalƙashinsu wanda mutum zai yi amfani da su a wajen ruwan da za ya ɗauke hadasi da su almiya kuma jam'i ne na ruwa asalin shi daga mawaha ne wasu kuma su ce asalin shi daga muwa ne sai ya kasance cin da wawun ta buɗe abinda yake gabanta ya kasance mai haraka ne sai aka maida shi sai ya kasance almiyahu asalin shi daga ma ne shine ruwa wanda ba ya da kaɗan kuma ba ya da yawa ruwa duk kaɗan sun su za iya ce musu ma haka duk yawan su za iya ce musu almiya amma me yasa malam yace almiyahu ana abinda yasa malam yace almiyahu saboda malam zai yi maka magana akan nau'o'i na ruwa daban-daban akwai ruwa wanda suka sauka daga sama akwai ruwa na rijiya akwai ruwa na teku akwai ruwa wa'anda suka yi kama da haka to shi yasa mala yake cewa almiya mala yake cewa allati yajuzu min halwudu wadda za a iya yin arwalla da su anan malan ya ce allati yajuzu min halwudu abinda ya kamata a yi arwalla da shi amma abinda malan ya kamata ya ce shine allati yasihhu min halwudu wadda idan mutum ya yi arwalla da su arwallar shi ta inganta arwallarsa tana nan malam yake cewa ilam waffaqaka Allahu ta'ala malam yace ka sani Allah madaukakin sarki ya datar da kai annal ma'a ala qismaini malam yake cewa ruwa sun kasu kashi biyu makhlutun akwai ruwa wanda yake da gami akwai ruwa wanda yake hade da wani abu akwai ruwa wanda ya cuɗanya da wani abu wanda zai iya sauya shi daga launin shi wa ghairu makhlutin wa ghairi makhlutin malace kuma kaso na biyu na ruwa shine ruwa wanda baya da garwaye da komi shine ruwa wanda yake tsarkakken ruwa ne babu abin da ya taba shi ruwa ne natural ruwa ne fi wanda babu abin da ya taba shi alaika cewa fa amma ghairul makhluti fa huwa tahurun malace amma ruwa wanda baya da gami da komi ruwa wanda yake sakakken ruwa ruwa wanda yake babu wanda ci da ya taba shi malace fa huwa tahurun wannan tsarki ne koko wannan ruwa ne mai tsarki idan aka ce tahurun ana karanta shi bi fathi ta'i sai ya kasance ruwa ne wanda shi yana da tsarki kuma zai iya tsarkake wani abu mutumin da yake najasa ruwan zai iya tsarkake shi mutumin wurin da yake da datti ruwan zai iya tsarkake shi wanda yake so ya arwalla ruwan zai iya tsarkake shi bi ma'ana tafahu wa tahurun malace ruwa ne wanda yake mai tsarki shi a karan kanshi yana da tsarki kuma shi a karan kanshi ruwan zai iya tsarkakar da wani malaki cewa wa huwa al-ma'ul mutlaq alladhi yajuzu minha al-wudu yake cewa shine ruwa fa huwa tahurun malace shine ruwa wanda yake mai tsarki wanda kuma zai iya tsarkake mutum ko ya tsarkake wani bagire malaki cewa wa huwa al-ma'ul mutlaq malace shine ruwa wanda yake sakakken ruwa shine ruwa wanda babu wani abun da ya taba shi yana nan a sunan shi na ruwa babu wani datti ko wata najasa da ta taba shi malaki cewa ya juzu min huludu malaki cewa za a iya yin arwalla da shi sawa'an nazala minas sama'i malace ɗaya ne wa'annan ruwan nazala minas sama'i ya sabko daga sama ne ruwan da yake sabka daga sama ruwa ne kaloli akwai ruwa na sama Allah yana cewa an zanna minas sama'i ma'an tahura muka sabkar da ruwa wanda yake mai tsarki ne tahuran daga sama akwai ruwa akwai kalar ruwa da yake sabka daga sama misalin kankara da Allah zai yi ruwa na galas sai ka ɗauki wannan galaskin ka adana shi sai ya koma ruwa to shi ma wannan abu ne mai tsarki wanda za ka iya yin amfani da shi a wajen wanka za ka iya amfani da shi a wajen arwalla za ka iya amfani da shi a wajen bukatunka na yau da gobe haka kuma yana daga cikin abun da yake sabka daga sama na ruwa shine tsananin sanyi idan sanyi yayi yawa za ka ga cewa na san shi yana komawa ruwa to irin garuruwan da sanyi ya musu yawa za ka ga cewa tsabar sanyin ya yi yawa har ana samun ruwa ta hanyar wannan sanyi to shi ma wannan ruwa ne tsarkakakke wanda mutum zai iya arwalla da shi wanda mutum kuma zai iya wanka da shi kuma mutum zai iya amfani da shi a cikin al'adun shi malaki cewa auna ba'a min al-ardi ko ko ruwa wanda ya fito daga cikin ƙasa na ba'a min al'ardi shi ne ruwa wanda ya fito daga cikin ƙasa sawa'an ruwa ne na rijiya sawa'an ruwa ne na teku sawa'an ruwa ne na gulbi masu gudu to wa'annan duka ana ce musu auna ba'a min al'ardi ruwa wanda ya bullo daga cikin ƙasa malaike cewa wannan ruwa ne mai tsarki mutum zai iya arwalla da shi kuma mutum zai iya amfani da shi a wajen ibadu malaike cewa ammal makhlutu mala ce amma ruwa wanda yake da gami ruwa wanda ya haɗu da wani abu mai dauɗa mala ce idza taghayyara ahadu awsafihi thalasa mala yake cewa idan ɗaya daga cikin kalolin shi guda uku suka canza anan malam yana cewa idza taghayyara ahadu awsafihi thalasa idan ɗaya daga cikin kalolin wa'annan ruwan ya canza ko ɗaya daga cikin kama ta wa'annan ruwan ta canza to shi ne ruwa wanda yake al-makhlut a nan mala yana cewa idan ta gayyara ahadu idan ɗaya daga cikin kalolin shi suka canza to ahadu a yare na larabci ana amfani ne da ita a wajen korewa kamar inda zaka cewa la ahada babu kowa la ahada fiddari babu kowa a cikin gida to za a iya amfani da ahad a wajen a kore kuma za a iya amfani da ahad a wajen a tabbatar kamar inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa kul huwallahu ahad ka ce Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne tilotal to shi sama ke cewa idza taghayyara ahadu awsafihi thalasa idan ɗaya daga cikin kalolin wa'annan ruwan guda uku ya sauya malai ce launihi idan kala ta wa'annan ruwan ta canza wani abu ya fada a ciki amma zaka ga abin da ya fada a ciki har yarin jayi ruwan ya tashi daga kamar ruwa ya koma kamar wannan abin da ya fada a ciki au ta'amihi mala ce ko ɗanɗanansa idan ka ɗanɗana za ka ji cewa ruwa ne amma ɗanɗanansa ya sauya misali da wani abu zai zo ya mutu a cikin ruwan ruwan a karan kanshi bai canza kala ba amma da za ka ɗauke shi domin ka sha ko da za ka ɗauke shi ka ɗanɗana shi za ka ji cewa ya tashi daga ruwa ya koma wani abu daban malati aurihihi koko kamshin ruwan ya sauya bishai'in da wani abu fahuwa ala qismain malace to wannan shi ya kashe kashi biyu malake cewa ruwa wanda dandanansa ko launinsa ko kamshin ciyar sanza malace bishai'in fahuwa ala qismain malace wannan ya kasu kashi biyu malace taratan yakhtalitu bi najasin fayataghayyaru bihi falma'u najisun la yasihhu minhu alwudu' alaike cewa taratan wani lokaci ya talitu bi najasin wannan ruwan yana haduwa ne da abin da yake najasa ne faya taghayyaru bihi sai ya canza domin wannan najasan ta fada a ciki sai ruwan ya canza falma'u najisun malace to shi ma wannan ruwan najasa ne la yasihhu min wudu baya inganta ayi arwalla da shi misali a ce ruwa ne sai hitsari ya zuba a ciki to wannan ruwan wannan hitsarin da ya zuba a ciki sai kasance ya canza kalar ruwan ko ya canza ɗanɗanin shi ko ya canza kamannin shi to wannan ruwa ne wanda ba a amfani da shi ko ko ruwa ne na kwata suka fada a cikin suka zuba a cikin ruwa sai ya kasance ɗanɗanansa guda kalarsa guda uku ta sauya ko launinsa ko ɗanɗanansa ko ƙamshinsa malace to in dai abin da ya fada a ciki najasa ne to wannan ruwa ne wanda bai kamata mutum ya yi arwalla da shi ba malaki ta wa in lam yataghayyar bihi yace amma idan wani abu zai fada a ciki misali najasa za ta fada a ciki amma ba ta canza kalolin ruwan guda uku ba malace fa in kana alma'u qalilan idan ya kasance ruwan kadan ne wan najasatu qalila ita ma najasar ta kasance yak kadan ce karihal wudu'u minhu alal mashhur malace an kyamaci ayi arwalla da wannan ruwan akan abin da shi ya fi shahara a wajen malamai na malikiya misali za a ce ruwa ne sahani guda sai aka samu kuma wata najasa ko ta tsari ko ta wani abu wanda ya kai rabin sahani sai ya fada a ciki to kaga ruwan kaɗan ne amma ita kuma najasa ita ma kaɗan ce to kaga malace kariha min hulodu an kyamaci a yi arwalla da shi alal mashahura akan abin da ya tabbata a wajen malaman malikiya to a nan malamai suna da maganganu guda uku malaki cewa kariha minhu kariha alwudu'u minhu alal mashhur an kyamaci ayi arwalla akan abun da shine mashhur to anan malamai suna da maganganu guda uku magana ta farko an kyamaci ayi arwalla da shi wannan ita ce maganan malam malam abdul bari wannan ita ce magana shi kuma ita ce maganan mutanen misra wa'anda suke malamai ne na malikiya saboda kowane gari na malaman malikiya suna da abin da suka tafi a kan shi to wannan shi ne abin da malaman misra na malikiya suka tafi a kan shi magana ta bi shi ne ba a kyamaci a yi arwalla da shi ba wannan ita ce maganin mutanen madina irin su imamu malik da manya-manyan ɗalibansa magana ta uku kuma kare halwudu minhu alal mashhur an kyamaci a yi arwalla da wannan ruwan in ya kasance akwai wani ruwa idan dai ruwan kaɗan ne najasa kaɗan ta fada a ciki to an kyamaci a yi arwalla da wannan ruwan in ya zamanto akwai wani ruwan da za ka iya amfani da shi amma in ya kasance babu wani ruwa wanda za ka iya amfani da shi sai wannan ruwan kaɗan wanda najasa kaɗan ta fada masa to wannan babu karhanci a ciki malam yake cewa wataratan yahtalitu bi tahirin malam ce wataran kuma ruwan yana haɗuwa ne da abin da yake abu ne mai tsarki faya taghayyaru bihi sai abin nan ya canza da ruwa abin da zai fada a ruwa abu ne mai tsarki faya taghayyaru bihi duk da abin yana da tsarki sai kaga cewa yarin jayi ruwa sai ya zamanto dandanansa ko kalarsa ko kamshin ya canza malace fa in kana tahir mimma yumkinu al-ihtiraz minhu malace abin mai tsarki wanda ya fada a cikin ruwa fa in kana tahiru idan abin mai tsarki ya kasance mimma yumkinul ihtirazu minhu da abin da ake iya rarrabe shi da shi kalma'il makhluti bizzafaran malace kamar ruwa wanda ya haɗu da azza'afaran za'afaran shine wani kalan turare to kaji da ruwan da da turare ya fada a ciki idan ka zo za ka gane cewa ilalle wannan ruwa ne amma turare ya shiga a ciki malaike cewa walwardi da alward alward shi ma wani kallon turare ne wanda duk mutanen da suke aikin harka aljannu sun san irin wannan turaren wal ajinu malace da abun da yake gari ne to idan ruwa ya haɗu da abun da yake mai tsarki kaga turare abu ne mai tsarki garin da za a yi to abu ne mai tsarki to sai ya fada a cikin ruwa shine mala yake cewa wal ajinu da abun da yake gari ne wa ma ashbaha dhalika ko wani abun da ya kama da haka mala yake cewa fa hadhal ma'u tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi mala ce to wannan ruwan mai tsarki ne shi a karan kansa ghairu mutahhirun li ghairihi amma kuma baya tsarkake wani fa yusta'malu fil adati mala ce sai ayi amfani da shi a wajen al'ada min tabakhin idan za a yi sanha wa ajinin idan za a kwaba kullu wa shurbin ko sha wa nahwi dhalika ko wani abun da ya kama da haka wala yusta'malu fil adati malati fil ibadati malati amma ba a yin amfani da wa'annan ruwan a cikin abun da yake ibada ne la fi wudu'in wala fi ghairihi ba amfani da shi a wajen arwalla wala fi ghairihi kuma ba amfani da shi a wajen abun da ba arwalla ne ba kamar wanka na janaba da wani abun da ya kama da haka misali abun da malam yake nufi ana da wani abu mai tsarki zai zo ya fada a cikin ruwa misali abinci zai zo ya fada a cikin ruwa sai kalar ruwan ya canza ya ɗauki kalan abincin ko ɗanɗanansa ya sauya to wannan ruwa ne wanda yana da tsarki ba za a ce a zubdar da shi ba za a iya amfani da shi a wajen al'adu za ka iya wanka da shi wankanka na al'ada za ka iya sanwa da shi za ka iya kwaba kullu da shi kai wani amfani da shi na yau da gobe amma dai ba za a yi amfani da shi a wajen arwalla ba kuma ba za a yi amfani da shi ba a wajen wanka na janaba misali da za a ce turare ne ya zuba a ruwa sai ɗanɗanar ruwan ya canza ko ƙamshin ce ya canza to kaga turare abu ne wanda yake mai tsarki to wannan ruwan ba a arwalla da shi kuma wannan ruwan ba a amfani da shi a wajen wanka na janaba amma dai ana amfani da shi a wajen abin da yake ibada ne ana a wajen abin da yake al'adu ne na yau da gobe malaki cewa in kana mimma la yumkinu al-ihtiraz minhu yace amma idan ya kasance abin da ya fada a cikin ruwan la yumkinu al-ihtiraz minhu abu ne wanda baka iya bambance shi kalma'il mutaghayyir bis-sabakha kamar ruwa wanda ya hadu da ƙasa ta gishiri awul ham'ati ko koruwa wanda ya haɗu da bakan laka ko laka wadda take mai wari aw nahwi dhalika ko wani abun da ya kama da haka awul jari ala ma'dan zirnihin shine mala ce ko koruwa wanda ya gangaro akan ma'dan zirnih ma'dan shine jam'in sha al ma'adin abunda ake cewa ma'adan shine duk wani abun da Allah madaukakin sarki ya aje a cikin a cikin ƙasa duk wani abu na arziki fetrol da da da duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya aje a cikin ƙasa to wannan shine ake ce ma alma'adin to shine mala yake cewa kalma'il mutaghayyari bisabaha idan ruwa ya hadu da ƙasa da ƙasa wadda take ta gishiri ce awul hamaa ko ko ruwa ya hadu da laka wadda take laka ce bakan laka ko laka ce mai wari abu nahwi zalika ko abun da ya kama da haka awul jari ala ma'adani zirnih ko ko ruwa ne Allah ya fuddo da shi daga cikin ƙasa amma ruwan ya gangaro ta wani abu da Allah ya aje a cikin ƙasa zirnih wani wannan me ake ce mashi dutse zirnih wani dutse ne da Allah maɗaukakin sarki ya aje a cikin ƙasa a cikin shi akwai hori a cikin shi akwai ja a cikin shi akwai baƙi to wannan dutsen da yawa daga cikin abubuwan da ake na yau da gobe na makaman nukiliya ana amfani da wannan dutsen to shine mala yake baka misali yake cewa ko ko ruwa ne Allah ya fiddo da shi daga ƙasa amma sai ya biyo ta hanyar wani abu da Allah ya aje a cikin ƙasa ko wani ƙarfe wanda ƙarfen ya sa abin ruwan ya canza launi ko ya canza ɗanɗano ko ko ya biyo ta wani ma'adani ta wani abu da Allah ya aje a cikin ƙasa wanda ruwa ne gashi amma ka san ya haɗu da wani abu mala ce auki britin ko ko ruwa ne wanda Allah ya fitar da shi daga ƙasa amma ya haɗu da wani dutse kibrit wani dutse ne wanda da shi ake ashana kuma shi ma dutse ne wanda da shi ake yin duk wasu ma'adanai da ka sani wanda ake yi na makamman nukiliya aw nahwi zalika mala yace ko wani abun da ya kama da haka fa hadha kulluhu tuhurun yace wannan dukkanin shi ruwa ne mai tsarki yasihhu minhu alwudu za a yin arwalla da shi wallahu a'lam malace Allah shine yafi sani misali ruwa ne sai ruwa ya hadu da ƙasa wadda take tana da gishiri misali rijiya ce aka gina wannan rije sai ya kasance wurin akwai ƙasa wadda take mai gishiri ce sai ruwan ya hadu da wannan idan ka ɗanɗana za ka ji cewa ruwan yana da gishiri malace to shi ma wannan za a yin arwalla da shi kuma za a iya amfani da shi a wajen wanka na janaba ko ko ruwa ne Allah ya fitar da su daga cikin ƙasa amma ƙasar sai ya kasance tana cuɗanye da laka sai ka ga ruwa ne an ƙibo shi daga rijiya amma kalarsa ta canza saboda yanayin wurin na laka ne malace shi ma wannan ruwa ne wanda yake mai tsarki ne za a yi amfani da shi a wajen arwalla ko ko ruwa ne aka tono daga ƙasa amma ruwan ya biyo ta wani abu da Allah ya aje a cikin ƙasa wani ma'adani da Allah ya aje sai ruwan ya canza kala ko ya canza ɗanɗano ko ya canza ƙamshi ko ko ya canza launi to wannan ba za a ce ba a yi amfani da shi ba tunda abun da Allah ya aje ne baka san ko mine ne ba to wannan shi ma za a iya yin arwalla da shi kuma za a iya buƙatu da shi na yau da gobe na rayuwa an gane ko malace wallahu a'lam malace Allah shine yafi kowa sani malaka cewa babu fara'idil wudu wa sunanihi wa fada'ilihi ce babi wanda zai yi maka magana akan farillai na arwalla wa sunanihi da sunnonin shi wa fada'ilihi da falalolinsa malaka cewa fa amma fara'idul wudu'i fa sab'atun malaka cewa amma farillan arwalla guda bakwai ne abunda ake ce mafarali shine abunda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin ibada wanda dole ibadarka tana ingantuwa ne da shi idan baka yi shi ba ibadarka bata yi ba abinda idan aka ce abu farali ne to ya zamanto wajibi ya zamanto dole ka yi sa malamai suka ce yuthabu ala fa'ilihi wa yuqabu ala tariki za a iya baka lada idan kayi kuma za a iya baka zunubi idan baka yi wannan abun ba ko ko fa amma fara'idul wudu'i fa sab'atun amma farillan arwalla malace guda bakwai ne abubuwa wanda arwalla tana inganta ne da su malace guda bakwai ne idan baka yi shi ba arwallaka bata inganta ba to wannan a karbi sallaka ko ka a karba kuma wannan yana hannun Allah idan ya ga dama ya karba idan bai ga dama ba ya bar ma abuka saboda akwai farali wanda yake dole ka zo da shi kuma baka zo da shi ba malaike cewa abu na farko anniyatu abu na farko shine mutun yayi niyya ya kudurta cewa za a yi niyan arwalla inda ghasilil wajahi idan ya zo wanke huskan shi misali za ka iya fara arwalla amma ba ka yi niyya ba sai ka wanke hannu ka wanke hannunka sau uku ka kurkura ruwa ka shaƙa amma kamun ka wanke huska sai ka yi niyya cewa wannan arwalla ce zani misali da farko ka zo niyyar da ka wanke jiki ne amma kamun ka kai ga huska kana iya kai niyyan arwalla shine abin da malam yake nufi anan niyyan arwalla ana ɗaukanta ne a wuri biyu kana da zaɓi idan ka ga dama ka ɗauki ta tun kamun ka fara idan ka ga dama kuma sai ka fara kamun ka kai ga huska sai ka yi niyya shi ne malaike cewa an niyyatu inda ghasilil wajihi shi ne mutum ya yi niyya kamun ya kai bagiran da za ya wanke huska shi amma da musun zai zo ya yi arwalla amma zai wanke jiki amma bai yi niyya arwalla ba ka yi arwalla yadda dai ake arwalla ka fara tun daga warko har ƙarshe amma kai a zuciyarka ba niyya arwalla ba ce to wannan wankin jiki sunan shi saboda babu wata ibada da take tabbatuwa sai da niyya kuma ita niyya ba furucinta ake ba ba sai an ce Allahumma inni nawaitu kaza wa kaza ba Allah shi ya san abin da kai niyya kawai ka kudirce a zuciyarka na niyya yin arwalla manzo Allah yana cewa innamal a'malu binniyati manzo Allah yana cewa dukkanin ayyuka na shari'a suna tabbatuwa ne akan niyya malaka cewa wa ghaslul wajhi da wanke huska idan aka ce wanke huska shine mutum ya fara daga matsarar gashin shi har zuwa abin da yake daidai gemansa wannan shine ghaslul wajhi mutum zai kama tun daga nan ya cuda haka har abin da ya zo nan har abin da ya zo bayan bayan haɓarsa wannan duka huska ne shine malaka cewa ghaslul wajhi da wanke huska wa ghaslul yadaini ila almirfaqaini da wanke hannaye zuwa ga guwowi na farko wa mashi jami'ar ra'asi malaika cewa da shafan dukkanin kai mutum zai zo ya kama kanshi tun daga farko ya shafa shi ma wannan yana daga cikin wajibi na arwalla malaika cewa ilal mirfaqaini wa mashi jami'ar ra'asi da shafan dukkanin kai wa ghaslur rajlaini ilal ka'abaini da wanke da wanke kafafuwa ilal ka'abaini zuwa ga gaban gaban kafa ta farko wal fawru mala yake cewa da yin sauri watta diliku da tuccudawa mutum ya yi sauri saboda kada wani wuri ya zamanto ya bushe kamun ya kai ga wani wuri watta diliku da tuccudawa a nan kuma malamai sun yi saɓani tuccudawa sai in ya kasance abun ba zai wadata ba misali a ce jikinka yana da dauda idan baka cuda ba daudan ba za ta sabka ba har ruwa ya hau jikinka fatarka ta kasance mai tsarki ce amma idan ka fito daga wanka yanzu to ba sai ka cuɗa ba kawai za ka iya zuba ruwa ruwan ya bi ta gaban da kake so sai ka wuce malaka cewa fa hadihi sab'atun malaka cewa to wannan abubuwa ne guda bakwai wanda wajibi ne dole arwalla ba za ta inganta ba sai mutum ya zo da wa'annan abubuwa malaka cewa lakin yajibu alayka fi ghasli wajhika malace amma ya zamanto wajibi a gare ka fi ghasli wajhika a wajen wanke huskarka an tukhallila sha'ara lihiyataka mala yake cewa ka tsatsife gashi wanda yake na gemu ne in kana sha'arul lihiyati khafifan yace amma idan ya kasance geman na kadan kadan ne tadhharul basharatu tahtahu ana ganin watakka a kalkashin wannan geman to malam ce wannan wajibi ne gemu wanda bai da yawa mutum ya tsatsefe shi ya tabbatar da cewa ruwa ruwa sun shiga a ƙarƙashin a ƙarƙashin haɓarsa malam ke cewa in kana kathifan malam ce amma idan mutum kuma ya kasance yana da tarin gemu da yawa fala yajibu alayka takhliluha malam ce ba wajibi bane ba sai ka tuccuɗa ta idan dai kana da gemu mai yawa zaka zuba ruwa ne kawai ka wuce malam ke cewa wa kadhalika yajibu alayka malace haka kuma ya wajaba a gare ka fi ghasli yadayka a wajen wanke hannuwanka an tukhallila asabi'aka 'ala al-mashhur shine ka tsatsefe ka tsatsefe a ɗan yatsunka na hannu alal mashhur akan abin da shine malaman malikiya suka tafi da shi shine idan mutum ya zo wanke hannun shi ba zai wanke haka ya wuce ba yana daga cikin wajibi na mazhaba ta malikiya shine ka cuccuda cikin yan yatsinka ko ina ka tabbatar da cewa ka wanke wannan shi ma wannan magana ce ta malam amma abinda al-imam malik ya tafi akan shi da mazhaba ta malikiya ba sai ka datsefe ba da shi da at-tadliku cuccudawa duka abu guda ne sai ya kasance kana da bukatan haka idan ya kasance hannunka yana da datti sosai ko kayi wani aiki to wannan sai ka cuccuda ko ina saboda datti ya wuta ma idan ya kasance hannunka baya da komai to wannan ba matsala bane mutum sai ya burwa ya wuce ta hannunsa ba tare da ba tare da ya cuccuda ba wannan sune farillai guda bakwai wanda malam ya kawo a cikin wannan littafin nasa yake cewa amma wa'annan abubuwan sune wajibi amma wa'anda abubuwan da ya zano malam ya ce musu wajibi ne amma a gaskiya ba wajibi ba ne ba suna daga cikin mustahabbai wanda kai ne za ka duba ka ga yanayin bukatarka idan akwai bukatan ka yi hakan to za ka yi haka amma a wajen gemu kuma idan ya kasance baka da gemu da yawa to wannan ya zama wajibi ka tabbatar da cewa ruwa ya shiga kalkashin haɓarka idan kuma baka da geman ka ya kasance mai yawa ne kawai zaka zaka shafa ruwa ne ka wanke kawai ka wuce ba tare da ka tabbatar da cewa ruwa ya taba ka ba malaki cewa amma sunanul wudu'u fa thamaniya malaki cewa amma sunnoni na arwalla malace guda takwas ne abunda ake ce ma sunna shine abunda in kai za a baka lada amma in baka yi ba kuma ba za a baka zunubi ba shine abin da ake ce ma sunna ya kamata mu hardace wannan da kaji an ce farali abinda dole sai ka zo da shi in baka zo da shi ba akwai matsala ibadan ka tana iya warwarewa amma abin da yake sunna shine wanda ya zo da shi ya fi kalada idan baka zo da shi ba kuma ba a cewa ibada ba ta yi ba malaka cewa amma sunanul wudu fa thamaniya malaka cewa amma sunnonin arwalla guda takwas ne ghaslul yadaini awwalan ila alku'aini shine wanke hannu zuwa ga guwa hannu zuwa ga guwa hannu ta farko wal madmada malaka cewa da kurkura ruwa a cikin bakinka lokacin da zaka gumtsa ruwa malaci wannan shi ma sunna ne idan mutum bai zo da shi ba arwallansa tayi wal istinshaq malaci haka shakarwa a cikin hanji wannan shi ma sunna ne wal istinsharu haka maido da ruwa a cikin hanji shi ma wannan sunna ne amma mutum zai yi daidai gwalgwadon yadda yake iyawa wa huwa jazbul ma'i min al-anf malaci shine ka ja ruwa zuwa ga hancinka wa raddu mashin ra'asi malace haka medo shahuwa ta kai a lokacin da ka tafi ka shaho kanka wannan shine wajibi amma medowa kuma sunna ne imana da mutum zai yi haka ba tare da ya dawo ba arwallarsa ta yi malaka cewa wa mashul udnaini haka kuma shaho kunnuwa shi ma sunna ne zahiruhuma wa batinuhuma wajensu da cikinsu shine ka kwankwala abin da yake ciki ne da abin da yake waje ne malaika cewa zahiruhuma wa batinuhuma da abin da yake wajensu ne da abin da yake ciki ne wa tajdidul ma lahuma malace da sabanta ruwa a wajen tsakanin da sabanta ruwa tsakanin shaho kai da shaho kunnuwa wannan shi ma sunna ne idan kaga dama da ruwa guda zaka iya ka shaho kanka kuma ka taba kunnanka amma idan kuma kaga dama zaka iya in ka shafa kanka kuma ka dawo ka sake taba wasu ruwa domin ka taba kunnanka malaka cewa watar tibu fara'idihi malaka cewa shi ma sunna ne mutum ya jeranta farloli farloli na arwallah wanda malaka ce guda bakwai ne shi ma jeranta su yana daga cikin sunna wa amma fada'iluhu fa sab'atun malaka cewa amma falalansa shine sab'atun malaka shi ma wannan guda bakwai ne abinda ake ce mafalala shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai koda bai wannan abun ba to wannan abun falala ne da yawa daga cikin falalai manzon Allah yana cewa ayi amma zaka ga shi bai taba yi ba a rayuwarsa to duk abinda ake ce mafalala shine abinda manzon Allah ya kwadaici cewa ayi shi malaka cewa at-tasmiyatu shine na farko mutun ya faɗi sunan Allah lokacin da zai yi arwalla ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba za ka ce bismillahi wal mawdi'ut wal mawdi'ut tahir haka kuma mutun ya nemi bagire wanda yake mai tsarki ne a lokacin da zaka yi arwalla kaka zamna wurin da yake najasa ne kada ka zamna wurin da yake wuri ne mai dati wa qillatul ma'i bila haddin malaike cewa da kankanta ruwa ba tare da an iyakance ba kankanta ruwa idan ka zo arwalla ka duba ka ga wa'annan ruwa ne za ka yi amfani da su ba tare da ka yi ɓanna ba wani sahani guda yana isa shi bai ɓanna ba wani kuma sai sahani uku kuma ba ɓanna ba ce ba haka ya saba ko ko jikin shi yana da dauɗa shine abin da malam yake nufi ana wa qillatul ma'i bila haddin malam yake cewa da kankantar da ruwa ba tare da an iyakance ba saboda wasu suna cewa kada arwallanka ta wuce litir guda ko kada arwallanka ya wuce muddu guda wannan duka abu ne wanda bai tabbata a shari'a ba kai dai ka ibi ruwan da ya ishe ka ba tare da kayi almubazaranci ba wal mawdi'u tahir anan kuma malamai suka yi sabani bagire mai tsarki shi mutun zai iya yin arwalla a cikin makewaya ko wani abun da ya kama da haka malamai suka ce idan ta kasance makewaya ce wanda ruwa baya taruwa a ciki misali idan an yi tsari akwai hanyar da zai huta idan an yi wanka akwai hanyar da ruwan suke fita amma idan ya kasance ruwa yana taruwa a cikin makewaya to wannan makewaya ce wadda ba a so ba mutum ya yi arwalla a ciki sai mutum ya nemi wuri wanda yake mai tsarki ne malaka cewa wa wadda il'ina ya alal yamini malaka cewa yana daga cikin falala shine mutum ya aje abun arwallarsa a gefensa na hannun shi na dama idan ƙwarya ce ka aje ta a gefe na dama idan buta ce ka aje ta a gefe na dama idan famfo ne kai ka yi ƙoƙari ka koma gefe na dama saboda ka fara da abun da yake falala ne malace in kana maftuhan idan ya kasance abinda za ka yi amfani da shi ka yi arwallah abu ne wanda yake buɗe misali a ce ƙwarya ce tana a buɗe ko sahani ne yake a buɗe to wannan ana so ka maido shi abin da yake hannunka ne hannunka na dama amma idan ya kasance abin da za ka yi arwallah da shi abu ne wanda yake a rahe yake buta ce amma a rahe take ko ƙwarya ce amma a rahe take to wannan ko baka maido ta a dama ba wannan marhin ya wadata malaki cewa wal ghaslatu thaniya was salisatu idha aw ababil ula malaki cewa haka wankewa na bi wal ghaslatu saniya da wankewa ta bi was salisa da wankewa ta uku idha aw ababil ula idan ya kasance ya fara yin ta farko ko idan ya kasance ta farkon bata wadace shi ba wani idan ya arwalla guda guda ta ishe shi saboda jikin shi bai da dauda to wannan shine abin da malaki nufi wajibi shine ka wanke sau ɗaya amma na biyu da na uku wannan dukkanin shi falala ne malaka cewa wal bad'u bi muqaddamin ra'si malaka cewa da farawa da da harkon kai shine mutum ya fara daga matsarar gashinsa wani idan ya kasance matsarar gashinsa daga tsakiyar kansa ne to zai fara daga tsakiyar kanshi ne idan ya kasance kuma ƙurar gashin shi wani zaka gana da gashi har wajen gira to zaka fara ne daga inda gashin ka ya fara hitowa kenan ba za ka farawa ba daga tsakiyar kai ko ka fara daga gefen kanka a za ka fara ne daga inda gashi yake fito maka mala yake cewa wal bad'u bi muqaddamir ra'si da farawa da matsarar kai ko matsarar gashi wasiwak da abinda da aswaki wallahu ta'ala a'lam malati Allah madaukakin sarki shi yafi kowa sani an so ga musulmi a kowane lokaci ya kasance yana mu'amala da aswaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula ana shuqqa ala ummati manzo Allah yake cewa ba dan in cilasta ma al'ummata ba ko ba dan in ba su wahala ba manzo Allah ce la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin manzo Allah yake cewa da na umarce su da su yi aswaki fi duburi kulli sala a duk lokacin da mutum zai yi sallah to an so yana daga cikin abun da yake sunna ne mutum ya yi ƙoƙari ya yi asuwaki amma wannan sunna ta kusa ta mutu a cikinmu akwai wahala ka ga mutane da asuwaki za ka ga cewa kowa ya tsaya da makilin makilin idan aka yi sau ɗaya da safe shi kenan sai kuma gobe ko sai daddare in za a kwana to a kaɗan ana so ga mutumin da yake da imani ya tsarkake bakinsa a wuni so biyar wanda Allah yake cewa laula ana shuqqa la ummati la amartuhum bisiwaki fi duburi kulli salah anan kuma ya kamata mu kwana abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana malam zai yi magana a babi na gaba babu fara'idul ghusli wa sunanihi wa fada'ilihi malam zai yi magana akan abin da yake farali ne wajibi ne a wajen wanka na janaba wasu nanihi da sunnonin shi wa fada'ilihi da falalolinsa